بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake yassare haɗuwarmu a wannan yammaci na litinin 20 ga watan shawwal a shekara ta 1437 na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 25 ga watan bakwai a shekara ta 2016 na lissafin miladiyya za mu tashi a darasinmu na 28 a karatun da muke a littafin fabulil islam na shekul islam muhammad bin abdulwahab tare da sharhinsa na malin salih ali sheikh a makon da ya gabata wata fakara muka fara kuma ma ba mu kare ta ba ko amma sai lokaci ya kure saboda bayanai akan abin da ya shafi da na sani da nadama da malaman ilmul kalami suka yi a rayuwarsu wanda dai duk abin da ya shigar da mu cikin wannan babi shine magana akan cewa ilmul kalami da harkar falsafa cikin abin da ya shafi ilimin tauhidi to ba abu ne mai sauƙi ba abu ne mai wahala tunda ku abu ne mai wahala to ya saba wa asalin ɗabi'ar yadda Allah maɗaukaki yake so a yi addini tunda dai manzan Allah sallallahu ya gaya mana a wani hadisi da muke karantawa wanda a kansa muke magana cewa ahabbu dini ila Allah alhanifiya as-sam tunda ku haka ne to lalle ya zama kamar yadda addinin musulunci a babin shari'o'insa halal da haram ɗinsa addini ne mai sauƙi to haka a babin aƙidu abinda za a ce ka yadda da shi ka kudurce shi ka amince ka tabbatar da gaskiya ne lalle ya zama abu ne mai sauƙin ka gane abu ne mai sauƙin hankali ya fahimce shi kuma a karɓe shi to shi yasa abin da ya shigar da mu cikin wannan magana kenan za mu maimaita wannan fakara ɗin sai mu dora mu ci gaba inda ya ce wa hadhihi al-masailu al-mu'aqqadatu allati la yafhamuha illa al-khawas نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه المسائل وهذه المسائل
المعقدة المؤصلة التي لا يفهمها إلا الخواص
إلا الخواص إلا الخواص بمقدمات كثيرة متنوعة هذه ليست مما يدخل في السماحة ولا في اليسر ولذلك صار لا يعقد تلك لا الاعتقادات لا يعتقد لا يعتقد تلك الاعتقادات على على تفاصيلها التي يقول بها المتكلم يقول بها المتكلمة وأر- وأرباب البدع.
البدع نعم إلا إلا خواص العلماء آه ولكن إذا سألت آ- إذا سألت عامة الناس عامة الناس إذا إذا سألت عامة الناس هل تعتقد كذا لن يدري ما يقول أو أجابك بما في النص طيب شكرا آه ينا سوى وهذه المسائل المؤقدة وأن مسألة لي ينتي مسائل أنا أنا في issues yau abin da ake magana a kansa Eh, irin waɗannan matsaloli allati la yafhamuha illa al-khawas wanda babu mai fahimta sosai keɓantattun mutane bi muqaddimatin kathiratin mutanawwi'a da wato gabatarwa da sukan yi amma kuma ta mun taɓa magana akan wannan muqaddima ana nufin muqaddima mantiqiyya muqaddima mantiqiyya wadda zaka gabatar da wani abu kace abu kaza kaza ne to tunda ko kaza ne to kaza ma kaza ne wannan na farkon shi ake cewa muqaddima premise yadda suke kiran shi da turanci bi muqaddimatin kathiratin mutanawwi'a wanda suke zuwa daban-daban tasiga daban-daban hanyoyi daban-daban yace hadhihi laysat mimma yadkhulu fi samahati wala fi yusri sam sam wannan baya cikin abinda zai shiga cikin abinda za a ce rangwame ne ko sauki ne a addini ولذلك صار دون هكا يدما لا يعتقد تلك الاعتقادات على تفاصيلها التي يقول بها المتكلمة وأرباب البدع شيسا باب متمن ليكي قدرتر وأنن إلن أكيدن بس بيان سدكي دكي إن أني بيان سالة سالة أقيتي قوة مسألة a fahimce su ko a bayyana su yadda suke a rubuce a ka'idojin yadda su masu su suka rubuta allati yaqulu biha mutakallimatu waɗanda su masu ilmul kalami suke kudurtar su yaqulu biha ay ya ataqiduha ake nufi anan alqawlu nan bi ma'ana al-i'tiqad ma'ana allati yaqulu biha mutakallimatu wa arbabul bid'a da kuma manya manyan shugabannin bid'a irin waɗannan ra'ayoyin da suke faɗa babu mai aqidanta su babu mai kudurta su a zuciya illa khawasul ulama sai ke bantattun malamai wannan na ambata mana makon da ya gabata kowa ya ɗauko littafan da aka gina su akan wannan irin tsari da ko littafan mantiki da ko littafan da aka rubuta ka'idojin mazhabar ash'ariya da yake ita ce dai tafi shahara a nan kuma akwai littafai da aka rubuta bal mafi yawan littafan da ake karantarwa a makarantun sakandare da jami'o'i yanzu a wurinmu duk wannan na ash'ariyancin ne a ciki ummul burahim jawharatu tauhid da sharhin su duk in ka same su ba za ka samu wanda ya fahimce su haƙiƙanin fahimta ba sai ke bantattun malamai la'alla ma sai ka yi tafiya wani gari mai nisa sannan ka samu wanda za a ce ya karanta wannan abun malami kuma ya fahimta kai ma zai iya fahimtar da kai wanda daidai mun sha faɗa yawwa to sai ce ba za ka samu wanda ya fahimci waɗannan akan tafasilin su ba irin waɗannan abubuwa ce illa khawasul ulama sai ke bantattun malamai walakin sai ce amma idan sa'alta ammatan nas in ka tambayi gama garin mutane lebura a bakin titi dattijo yana zaune a gindin bishiya wani mai gida akan dakalinsa yana hira da abokansa gyatuma tana yawo ta ɗau ɗan ƙoƙonta za ta wani wuri ko ƙwariyarta ka tambaye su haka kawai hal ta a taƙidu kaza irin waɗannan aƙidun da ake faɗa a ce Allah ba a yi masa makani a ce Allah ba shi da bigire a ce Allah kaza da kaza irin waɗannan abubuwan ka tambayi mutumin da bai karatu ba ka san wannan abun aƙida ka ce sai ce lam yadri ma ya kulu duk wanda ka tambaya irin wannan ba zai san me zai ce maka ba saboda me domin waɗannan abubuwan ba a sanin su haka kawai sai an je an yi karatu mai zurfi sai ce ko dai ya ce bai san komai ba au ko kuma a ja baka bi mafin nassi ya baka amsa da abin da zaka samu a nassin cikin alkur'ani ya ce na ji malamai suna faɗar ar-rahmanu alal arshi tawa ni dai abin da na sani kenan kuma ya gaya maka cewa inda zaka tambaye shi a ina Allah yake ce Allah yana sama wannan kuma dai kun san wannan ta hanyar ko kissar abin da ya faru da abin nan baiwar mu'awiya ibn hakam ko wanda lokacin da ta yi masa abin da ta yi masa dangane da dabbobinsa da ta fita kiwo kun san duk kisan musha nana ta anan da aka zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya gaya masa cewa ya mare ta yana so ya gaya masa abin da zai kafara da shi yana so ya gwada ko mumina ce ko ba mumina ba me ya tambaye ta sai ce aina Allah ke baiwar Allah a ina Allah yake mai kiwo ce baiwa ce ba wata yar gata ba ba wadda ta je makaranta ba ta san komai ba a jeji take yawo amma sai ta ce Allah yana sama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wadatu da wannan amsar yace ka je ka yanta ta domin mumina ce ya ba ta sunan mumina sanin cewa Allah yana sama ashe imani ne da bakin wa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu ka zo ka samu saboda rikita mutane da aka yi da wannan harkar aqidar ash'ariyya kaga har ana ganin wanda ya ce Allah yana sama shine abin mamaki sai ana ta kokarin ai tawilin waɗannan hadisan a ce ai ba haka ake nufi ba ai ta wasa da hankalin mutane da falsafofin da ba su da asali a addinin musulunci Allah samu fahimci wannan abu to waɗannan yace babu wanda zai gaya maka amsar in ka tambaye su ko dai ya ce bai sani ba ko kuma ya baka amsa da abin da ke cikin nassi sai ce lihada don haka ne yukhti'u ba'dhum wasu daga cikinsu suna wani kuskure annahu yaz'umu cewa suna riya anna aksara al'ummati al-yawma wa ma qabla al-yawm annahum asha'iratun mafalan fil i'tiqadi akwai abin da zaka ji suna faɗi su masu wannan aqida ta ash'ariyya sai ka ji suna cewa to ku yanzu wannan yakan taso sau da yawa idan ana tattaunawa akan matsalolin da suka shafi sifat dinnan sai a ce ai ash'ariyya ba akan mazhabar ahlus sunna suke ba ba akan mazhabar salaf suke ba sai ka ji suna cewa to me suwaye idu yanzu ku za ku zo da wani abu sabo saboda kawai maganar dan abdul wahab da maganar ibnu taymiya za ku kafarta mutanen da duk su ne mutanen duniya ko mafi yawan mutanen duniya ash'ariyya ne to shi ne yake cewa wannan maganar ba haka take ba kuskure a zo a ce maka mutanen duniya mafi yawan su ash'ariyya ne ce kuskure ne sam sam ba haka bane domin ana cewa mutum ba ash'are ne ai in ya san meye ash'ariyya yawa wanda zaka iya kai da shi ka tambaye shi ya gaya maka aqidar kuma ya kare ta ya kawo maka dalilin ta amma mutumin da bai san komai ba shi dai kawai yana bin malaman abin da ake yi a gari dan bai tunda ba zai iya kare wancan ba ba da maka iya ce masa ai ba ash'ari ne mun fahimci abin da haka wannan maganar ba haka bane ash'ariya iya malaman da suka fahimci wannan abin su ne ash'ira sauran ko sauran musulmi musulmi ne akan fitra suke ko suna da jahilci to sun jahilci abu ne saboda ba su je makaranta ba ko kuma sakamakon tasirin waɗannan abubuwan da malaman suke yadawa suna cewa kar ku yadda da kaza kar ku yadda da kaza ai mun fahimci wannan kuma ana samun malaman da yanzu suna faɗa kar ku yadda da cewa Allah yana sama wani ma ya ce duk wanda ya ce Allah yana sama kafiri ne sai ka rasa ta ina zai faru kafircin nasu Allah da ya faɗa a Qur'ani ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa a hadisai ko duk malamai shi sa malam Ibn Mubarrid Al-Hanbali wanda daga cikin malamai Yusuf ibn Muhammad ibn ibn Ahmad ibn Hassan Al-Hanbali ibn Mubarrid ya rasu 909 yana da littafi جمع الجيوش والدساكر على ابن أساكر يربو تردي أكن ابن أساكر يربو تلتافا ستبين كذب المفتري ابن أساكر هنا تلتافي سنة ستبين كذب المفتري إن كاري مذهب أشعرية تشين شي وانا ابن المبرد الحنبلي يمسى مرتني أتكي يلسافا ما لمي دلي سمر دلي أكو دك ما لميني yace duk waɗannan sun saba wa mazhabar ash'ariyya bayan ya gama kuma sai yace wallahi summa wallahi summa wallahi ma tarakna aktsaru mimma zakarna bayan ya faɗi waɗannan mutum yace wallahi sannan wallahi sannan wallahi waɗanda muka bari ba mu ambaci sunansu ba sun fi yawa akan waɗannan da muka ambaci sunansu yace dukkaninsu sun saba wa mazhabar ash'ari yaushe ya zo a ce dukkan mutane akan mazhabar ash'ariyya suke ita wannan maganar ba daidai ba ce shi kansa ibnu asakir a cikin littafin nasa tabilu kadhibil muftari din ya bayyana cewa ai kila wasu za su rika cewa dan me yasa mafi yawan mutane suka ki mazhabar ash'ariyya ba akan ta suke ba shine har ibnu mubarid yake cewa to gashi kai da kanka ka ce mafi yawan mutane ba akan ta suke ba yace magana ta kare haka ka boka da awar cewa mafi yawan mutane akan mazhabar ash'ariyya suke ba daidai bane yawwa mutane suna kan fitira kun san fitira yawwa asalin ginin asali na zuciya ta karkata zuwa karbar gaskiya wani shi ake nufi da fitira fitirar musulunci ko da ba a ce mutane musulmi ba amma zukatansu suna kan isti'dadin karbar musulunci da gaskiya kana dora su akan gaskiya za su tafi shi sa malamai suke ambata cewa babu aqidar da tafi dacewa da hankali da nassi sai aqidar ahlus sunna domin dama an ta zancen nassi ne dama daga nassin aka samo ta Allah ku wane ne ku mai magana a cikin nassi Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a ku Allah ya faɗi abin da ya saba wa hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da ya saba wa hankali duk abin da Allah ya faɗa bai saba wa hankali ba duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai saba wa hankali ba sai dai hankalin mai hankalin ne ya kasa fahimtar abin da aka faɗa kullum akwai wannan ka'ida da mu ita ma mun sha faɗa ta cewa shari'a da nassi sukan zo bima yuharul uqul walakin la ta'ti shari'a bima yuhilu al uqul bima yuhiluhu al uqul ma'ana shari'a za ta iya zuwa da abin da zaka dade baka gane shi ba amma ba a ce hankali ba zai karbe shi ba mun mutu abin duk abin da ka gani a shari'a to hankali zai karbe shi to idan za a samu mutane a bayyana musu abin da ke shine daidai za ka ga za su fi karkata zuwa ga a aƙidar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wannan ya kawo mu ma zuwa ga wani zance ita aƙidar ash'ariyyar ma ta ta yaɗu a duniya ta wace hanya amma dai kun san me ake nufi ma da aƙidar ash'ariyyar to kar mu can sai an gama sai wani ya ce bai san me ash'ariyyar ba ma to kuma dai saboda na san mun sha maganar ba buƙatar nanatawa mai zurfi mazhaba ce ta aƙida ba ta fiqihu ba ai kun san mazhabobi na fiqihu mazhabar hanafiya ta abu wadda ake dangana zuwa ga abu hanifa mazhabar malikiya da ake dangana ta zuwa ga imam malik mazhabar shafi'iyya da ake dangana ta zuwa al-imam muhammad ibn idris shafi'i da kuma mazhabar hanbaliya da ake dangana ta zuwa ga ahmad bin muhammad bin hanbal wannan mazhabobin fiqhu ne suna koya mana yadda zamu fahimci addini ta bangaren halal da haram ibada da mu'amaloli amma an ce mazhabobi kuma na aqida to da ahlus sunna ne da sauran domin dukkan malaman duniya a babin aƙida a manya-manyan matsaloli mafi ra'ayi ɗaya ne ba a saba ba tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗannan manya-manyan guda hudun da kujin mun faɗa da waɗanda suka rayu tare da su duk ra'ayinsu ɗaya ba a samu wata mazhaba a bangaren aƙida da imamu maliku ya saba ma shafi'i wannan ya saba wannan in ka ji sabanin su a babin fiqhu ne mun fahimci wannan to amma waɗanda suka ɓantare daga mainstream islam body na musulunci na musulmi wato asalin musuluncin farko na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai aka bi kungiyoyi daban-daban zaka ji su wani a sanya wa sunan wata aqida ne wani kuma a sanya wa sunan shugaban aqida to daga cikin irin wannan akwai mazhabar da za ku ji ana cewa mazhabar ash'ariyya kuna ji ana faɗa to ita ana dangana ta ne zuwa ga Abul Hasan al-Ash'ari Aliyu ibn Ismail al-Ash'ari ɗari biyu da sittin aka haife shi wasu su ce da saba'in ya rasu kuma ɗari uku da ashirin da hudu na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara arba'in yana jagoranci ma a harkar mu'tazilanci ba mu'tazili har shekara arba'in sannan Allah ya sa ya tuba ya koma gun mazhabar kullabiyya bin abu sa'id muhammad bin sa'id abdullahi bin sa'id bin kullab ya koma hanyarsa sannan daga baya ya barka ya rubuta littafai ita ya koma mazhabar ahmad bin hanbal wadda ta dace da ahlus sunna da kuma ahlul hadith mun fahimci wannan to amma tsaurin da ya tsaya na tsakiyar nan na kullabiya abin da ya fahimta a nan ɗalibansa da suka zo suka gina fahimta domin a lokacin ya tsaya yana kare a mazhabar da a ganinsa da ita ce aqidar ahlus sunna saboda yana raddi ga mu'tazila mu'tazila su suna fifita hankalinsu akan nafsi su ba sa koyawa kuruku to garin wannan raddin kuma sai bi shi ta hanyar usul aqliya wato hanyoyi na hankali ya bi ba hanyoyi na nafsi ba to ɗalibansa su ma suka bi suka mazhabar na biya mana wancan karam ba sai mun maimaita ba ko irin su baqillani su abu ishaq shirazi abu ishaq al-isfirayini ibn furak su juwaini imam al-haramaini su gazali sannan aka zo su kan su razi duka waɗannan manyan malaman ash'ariya ne da suka gina ash'ariya suka yi tallan ash'ariya suka gina mata ka'idoji to wannan abu wannan mazhabar ita ake kira ash'ariya su ne waɗanda a cikin littafan da muke karantawa da suke hannunmu yanzu ko a makarantu ake karantarwa ake koyar da siffofi guda ashirin kawai da kullum mun nana ta wannan yau wannan mazhabar dai to ita muke magana ta ina ta samu dama ne har ta zo asalin ta tunda daga Baghdad ne a Iraki tunda a nan ya rayu shi Abul Hasan al-Ash'ari aka samu sannan daga baya ta zo ta shiga kasar Sham da ta shiga kasar Sham aka samu malamai suka yi mata hidima suka karbe ta wasu daga cikin malaman da suka yadda da wannan ra'ayi din sannan kamar da ambata mana irin su ibnu forak din sannan aka zo gan su gazali mu yadda ta zo mana nan afirka ta hanyar morocco ne akwai wani ibn tomart ibn tomart shi ne ya tafi ya ga- ya samu karatu a wurin gazali a wurin gazali ya ɗauko wannan aƙida ta ash'ari ya zo da ita morocco morocco ko in ce almagrib ce magrib a da ba iya morocco kawai ba a nufin su algeria tunisia duk dai north africa da ake cewa north africa yanzu yawa saboda su ne kun ga ai mafi kusa da mu to da ya zo nan bayan sa akwai wani abdulmumin almisi shine ya zama khalifan ibn tomart to shi kuma sai ya samu mulki da ya samu mulki shine ya yada aqidar ash'ariyya da karfi har da kisan mutane in ba su yarda da wannan aqida ta ash'ariyya ba wannan abun an yi shi a kasar maghrib suka kira kansu al-muwahhidun za ku ji ana cewa an taba yin wata daula sunanta daulatul muwahhidin a a maghrib a wani area ta north africa to daga nan ne kuma kun san da abin da ya shafi morocco da abin da ya shafi eh, wannan dai north africa da waɗannan ƙasashe da muka faɗa algeria tunisia ya ta makotan musu mauritania kana barin mauritania ku dama sai ina sai senegal kana senegal sai kayo kuma sauran wurare shikenan mali shikenan ba ni Niger ka shigo Nigeria West Africa da alakata da North Africa dama kusa yake ta nan muka samu kamar yadda musuluncin dama da haka muka same shi ta hanyar waɗannan bayan Allah da suka zo ta hanyar kasuwanci tun kafin ma zuwa jad- tajdidin eh, Sheikh Usman dan Godiyo to haka waɗannan akidun haka suka zo mana shi yasa mutane suka tashi ba su san wani abun ba banda wannan har suka ɗauka wannan shine asalin musuluncin da duk wanda ya saba shi to ya sabawa musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali kuwa kafin a haifi abul hasan al-ash'ari a shekara ta 260 ko 270 gwargwadon da riwayoyi suka yi sabani akan ranar ko shekarar haihuwarsa ai akwai masu kare musulunci ko ba haka bane an kare musulunci an kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitintunun da suka faru a baya duk suwa suka raddi lokacin da al-ja'd ibn dirham wanda shine ya fara ƙaryata maganar Allah da yake cewa inna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima wanda ya fara wannan magana shine Al-Jad ibn Dirham a shekara ta 128 aka kashe shi a filin Idi na taba ga mana kissarsa aka zo aka samu Jaham ibn Safwan shi ma waɗanda suka yi masa raddi suwa duk malaman can na sunna su- waɗannan da suka yi karatu gun su Imam Maliku da makamantansu da su su Imam Malik ɗin da waɗanda suka zo gabanin su duk su suka yi musu raddin ba a yadda waɗannan aqidun sun samu ƙasa sun wato kama ƙasa ba har aka zo aka samu daga baya mu'tazilanci ya karba daga jahamiyanci mu'tazilanci kuma ya ƙara wasu abubuwa akan magana akan siffofi ya shiga cikin maganar kaddara da maganar abubuwa dai da yawa a wanda su ne suka kafa abin da ake ce ma i'tizali har suka rubuta littattafai to garin mai musu raddi ne fa aka samu abul hasan al-ash'ari da ya tuba daga mu'tazilancin ya koma mai da musu martani kun ga ashe kenan an yi abubuwa kafin shi ba zai yi a ce shine a kamar da zaka ga wasu suna rubutu suna cewa ai shine imamu ahlus sunnan da ya kare sunna a lokacin da ake yakatta ba yayi kokari ba mai musu ba domin mai da martani ga mu'tazila aiki ne babba kuma mai muhimmanci muna fata Allah ya saka masa akan wannan amma yayi ne ta hanyar galibi matsa wato ka'idoji na hankali ba daga nassi ba nassin ana amfani da shi ne don karfafawa kawai ba shi ne asalin ba to haka nan kuma akan wannan aka gina mazhabar ash'ariya suka zo suka kawo waɗannan abubuwan da zaka karanta a cikin ummul barahin da sauransu a waɗannan irin littafai da za a ce maka wajibin abin da za a yi imani da shi a siffofin Allah guda ashirin mun sha magana akan su sifatul ma'ani as-sifatul ma'nawiyya da as-sifatul nafsiyya guda ɗaya ita ce al-wujud da kuma as-sifatul salbiyya guda biyar sune a, in ka hada su ga ɗaya ga biyar ka hada da sha hudu ka samu na ashirin banda wannan agun mai ash'ariya haramun ne ka yarda da wata sifa ka dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce abin da ake bi da aqidar ash'ariya to yanzu daidai ne a ce idan ka je ƙauye ka samu mutane sai kai musu hukunci ka ce musu 'yan ashariya ne abinda malam yake faɗa ke mishi wannan kuskure ne bal ka iya kiransa ma ƙarya ce idan ba malami guda ɗaya na garin ba in akwai wanda ya iya ya shi ma ya je wani babban garin ya karanto wannan abun aka yi masa bayani ya iya fahimta to ba za ka ce akwai wani ma ba ash'ari a garin ba shi kadai ne shi ya san me ma ash'ari yanzu ku ba ba mabiya sunna bane yanzu waye abu na sanin ash'ari gashi ma ba ku san shi ba to ya za a zo a ce mutanen ƙauye a jeji sun san abul hasan ash'ari har sun yarda da aqidarsa har za a iya ce musu ash'ariya a kun gane zancen da abin da ke nufi don haka wannan da'awa ce saboda ne domin kuwa wannan abun yana da wahalar da ba zai yiwu a ce Allah shi yake so mai imani da shi ba kun fahimci zancen yawa yanzu a zo a ce maka Allah in ka tambayi malami malamin ash'ariya me za mu ce dangane da Allah mu ce yana sama sai ce a'a za ka yi kafirci in ka ce to yana ina me zai ce ko ya ce maka ko ina ko ya bi- ya bi mazhabar qudama ul jahmiya yace la dakhil al alam wala kharij al alam wala yamina wala shimal wala fawqa wala taht wala makana ce baya cikin duniya baya wajen duniyan nan baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu gaba ɗaya baya nan shikenan kun ga babu shi sannan kuma eh, sai- sai sai a tambaye su ya sai su ce wala jauhar kuma ba jauhari bane kun san jauhar Hmm? jauhar kishiyarsa shine arbu wannan duk maganganu ne duk wannan mantakin ne da falsafa ya shigar da mu waɗannan abubuwa jauhar shine abin da yake substance abin da yake yana da jiki zaka iya taba shi ka gani yawwa shi da ake cewa mai substance a kishiyarsa ko shine ard wanda yake sifa ce abin da yanzu misali ko ai kullun na shi ba ku misali da biran nan biran nan mai shi gashi a hannuna yana da yana da shi jauhari ne saboda gashi na iya taba shi amma kalar ja ta murfinsa da farin jikinsa ko da bakin da kake hange na tawaddarsa ta ciki wannan ai launi ne ko to wannan argo ake ce musu argo shine abin da zai bijiro wata ran yana nan wata ran baya nan substance din kuma yana nan tabbace to sai su ce Allah laysa bi jawharin wala ard duk haka suke faɗi ba wannan shine karatun da zaka karanta kuma a ce maka wannan shine tauhidi wannan shi ya haifar da magana nan da kullum nake yi mana tambihi akai ka ji a wani surare wasu ma- wasu mutane suna cewa shi dama tauhidi wai in an yi zurfi bata ake to masu wannan maganar dama ai tauhidin irin wannan suka sani wannan ko haƙiƙa da gaske ne in an yi zurfi ala- lau- la fawqa wala tahta wala yaminu ai an bata amma in an yi zurfi a tauhidin Allah da yake cikin alkur'ani da tauhidin Allah da ke cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda za a yi banda gundare shari'a shari'a ita ce shari'a kana saba qur'ani ka fito da abin da ke sabo wani hankalinka yaushe ka zo duniyar da har za ka yi hankalin da za ka ce Allah bai faɗi abin da yake daidai a nan ba wani abin ya kamata mutum ya tuhumi kansa Allah ya faɗi magana sai wani ya zo ce a wannan ba daidai ba ce har a ce in an bi ta za a kafirce waɗannan abubuwan fa duk a kansa aka gina yanzu za ka ji wani ya ce mana to ai mu malaman ƙasar nan ko abin da muka samu kanmu akai su shehu dan fojo waɗannan abubuwan su ma suka gina akai ce ai shehu dan fojo shehu abdullahi shehu bello Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna ce makomar baki ɗayan su Allah ya saka musu da alheri akan wato kokarin da suke na tabbatar da addinin musulunci a ƙasar mu wanda har yanzu mu ribarsa muke ci wannan kokarin da suke to amma in ka karanta abubuwan da suka rubuta a wannan babin wannan abin da na ashariyancin za ka samu ba saboda su suna tallan abun ba saboda shi wannan abun shine abin da ya zo musu shi ya zo musu ba su samu wasu littafan na wasu malaman da suka fahimci abin da ya soke waɗannan abubuwa ɗin ba domin in ka kar da za ku karanta tarihin baya zuwa tun lokacin alƙadir billah ɗaya daga cikin khalifofin abbasiya wanda ya yi a khalifa a shekara ta ɗari uku da tamanin da ɗaya alƙadir billah ya zo bayan lokacin su ma'amun da al-mu'tasim da al- al- alwasiq sannan almu'tasim haka suke ajiri almamun da alwasiq da kuma sim waɗannan su suka karɓi mu'tazilanci suka yi tallansa suka bashi wuri ya zauna daga baya lokacin da aka samu su almutawakkil suka ture abin suka tabbatar da aqidar sunna to haka aka rika samu in aka samu malamai na sunna sai su rubuta littafai su taimaka wa sarakunan wannan zamanin ko khalifofi su kuma in suka yarda da wannan aqidar sai su tallanta zamanin alqadir billahi a wannan shekaru na 381 na ce ko an samu akwai littafin da wani malam ahmad karji ya rubuta shi kuma ya rasu 360 ya rubuta littafi na aƙida mai kyau akan aƙidar sunna gwargwadon qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shugaban shi khalifan alqadir billah ya zo ya dauki wannan littafin ya sanya shi kamar shine textbook a kowanne masallaci yace malamai su sa shi shi za a rika koyarwa mutane suka fahimci sunna sosai ko ina babu rikici har sai da ya mutu ɗansa ya zo shi kuma alƙa'im ibn al-qadir shi kuma da ya zo shi ne aka samu ɗan ashariya suka fara matsowa jikinsa da ya karɓe su ya karɓi littafansu har lokacin ibn forak shi ne ibn forak har ya rubuta littafinsa ta'awili mushkilil hadith ta'awili mushkilil hadith wanda shi ne sakamakonsa alƙazi abu ya'ala shi ma alhambali ya rubuta raddi a littafinsa a ibtalit ta'wilat duk waɗannan abubuwan an same su a tarihi in aka samu masu taimakon gaskiya sai su taimaka wa gaskiya in aka samu kuma masu taimakon ƙarya ita ma sai su taimaka mata sai ka ga mutane sun karɓa amma da za a bar mutane da fitirarsu to babu abin da za su karɓa sai sunna galibin bid'a in ka ga ta yi ƙarfi ta shiga ko ina to ko ƙarfin mulki ne ko kuma daɗewar tasiri wani su ne abubuwa biyu da ƙarfin mulki da daɗewar tasiri in ba karatu sosai karatun bai yaɗu ba aka daɗe akan wani daɗaɗɗen tasirin da wasu suka rubuta kuma babu abin da ya zo musu banda wannan to sai a daɗe akan wannan mazhabar amma ba wai saboda cewa mafi yawan mutane akan ta suke ko kuma a ce ita ce gaskiya ba ba haka bane Allah sa an fahimci abu to mu koma mu ci gaba yace li hadha yukhti'u ba'dhum أنه يزعم أن أكثر الأمة اليوم وما قبل اليوم سوى يوم ما في يوم الأمة دما كافين يوم أنهم أشاعرة سوى ومثاني دك مذهب الأشعرية سكيكي مثلا في الاعتقاد واتو مثالي باب اعتقادي أو ما تريدية كوكما أتي مسو أي ما في يوم مثاني ما تريدية كافو سامو ما تريدية أبنغرن باكستان أفغانستان دا إنديا yawwa waɗannan wuraren galibin su maturidiyya ne ash'ariya da ta fito daga iraki sham ta yi north africa ita ce galibin nan ta fi tasiri can a ariyar india pakistan afghanistan da sauran abin nan mawara nahab galibi in banda dai zamanin su razi ibn khatib rai da sauran su a ne sabur din can waɗannan wanda ma na faɗa mafi yawan su suna daga can suka kyankyaso ta ta zo ta ƙara tsayawa sosai a Baghdad har ta tafi wasu wurare amma galibi ne na area da India da Pakistan za ga galibi akwai maturidiya sun fi ƙarfi maturidiya kuma su kuma mabiya Abu Mansur maturidi wanda ya rasu 333 kusa suke dai da Abu Hassan al-Ash'ari din sabanin su ba wani yawa ne da shi ba hatta a sifofin nan an ya ga mana wannan ash'ariya sifofi 20 ko to a sifatul ma'ani din su guda nawa ne bakwai su ne asam wal basaru wal ilmu wal qudratu wal kalam wal hayatu wal irada ko waɗannan guda bakwai to su bambancin su da yan maturidiyya yan maturidiyya sun ƙara sifatu takwin takwin takwini shine kasantarwa takhliqi kenan kama wato halittawa sifa ce ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine kawai bambancin nasu to a gurin waɗannan mutane suna ganin mafi yawan al'ummar duniya ko maturidiyya ne ko kuma asha'ira wannan abin kuma ba haka yake ba yace au anna aktsara al-ummati ala nahwi kaza ko kaji suna cewa ai mafi yawan mutane akan aqida kaza suke yace hadha ghalat wannan kuskure ne ba a faɗi daidai ba yace li anna hadhihi al-madhahib domin ko waɗannan mazhabobi inna ma hiya inda al-ulama'i ala tafasiliha a wurin malamai ne kawai bisa yadda suke da bayanin su kuru-kuru dinnan abun malamai ne in ka fita daga malamai ba mu iya ƙara maka bayanin akan wani abu yanzu misali in ka samu mutum a titi ka tambaye shi kana son Allah ya soka me zai ce zai ce a ina so har ma zai ce ya Allah ka samu cikin masoyanka na farko ya daga hannu ya yi sama ya nuna maka Allah yana sama na biyu ya ce maka ya Allah ka sanya mu cikin wanda kake so me ma'anar ka sanya mu cikin wanda kake so kun ga nan ya sif ya dangana wa Allah ashe Allah yana son wani abu ko to aqidar ash'ari Allah ba ya san komai aqidar ash'ariya sun ce duk inda kaji an ce inna Allah yuhibbu inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ko ko inna Allah ma'a alladhina taqaw inna Allah yuhibbu gashi da irin waɗannan gasu na da yawa a cikin alkur'ani a hadisai ma gashi nan an dangana wa Allah madaki Allah yana son wasu bangare na muminai wani bangare na masu wani aiki a littafan ash'ariya a aqidar su sai su ce wannan ba a dangana mahabba zuwa ga Allah sai dai a ce iradatu sawabi abinda ake nufi a habbahu in an ce Allah yana son attawabina ai yusibuhu zai ba su lada shine ma'anan yuhibbu kun ga wannan me ake ce masa shine tawili inda ake faɗa ma'ana ba za su ce Allah yana so sai suka ce wai ai saboda shi so yana da wata alama ta rauni rauni da wata karkata karkata mailun nafsi ya za a ku dangana wa Allah a ce mai akwai mailun nafsi tare da shi kun fahimci wani abu sai a ce tunda ku Allah babu mailun nafsi tare da shi ma'ana karkatar zuciya tunda babu ita tare da Allah to ashe kenan wannan muhabbar ba haka ake nufi ba bayan shi kuma ya faɗa a Qur'ani kun fahimci wani abu sai su ce don haka sai mu fassara abin da zai ba wa wannan abun wata ma'ana sai a ce abin da ake nufi da karkatar zuciya ma'ana shine Allah zai ba su lada to kun ga nan karkatar zuciya din nan a ce shi ne ma'anar muhabba a kun ga karkatar zuciya ce ta ɗan adam kun fahimci wannan abu ɗan adam ne in aka ce yana son abu shine ma'anar an samu mailun nafsi to a nan kun ga kafin su yi wancan korewar sai da suka kamanta Allah da ɗan adam tukun kun gane ko ba ku fahimci abun ba cewa suka yi Allah yana in suka ce Allah yana karkata da zuciyarsa zuwa ga wani ai dan adam ne kawai ke wannan dan haka ba za a yi Allah haka wai ashe kenan su din sun kamanta Allah da hakan bayan sun kamanta sai suka guji hakan sai suka kore masa kuma shi yasa malamai suke cewa kullu mu'attilin mushabbihun wannan shine ma'anar wannan magana duk wani mai ta'atsili to sai yayi tashbihi sannan yayi ta'atsili ma'ana ba su kore wa Allah sifan nan ba sai da suka kamanta shi ba sai kuma suka ce a'a ai ko Allah baya kama da bawa don haka sai a kore wa Allah kun fahimci wannan zancen asalin abin da ya shigo mana da wannan rikicin fa kenan to yanzu a tambayar tawa ai ban zo kanta ba idan wannan bawan Allah da ka tambaye shi kana san Allah ya so ka zai ce eh kuma har ma ya addu'a ce ya Allah ka sani cikin me masoyanka ko waɗanda kake so ai kun ga shi akan me maka wace amsa ya baka ya baka amsa ne gwargwadon fitirar abin da ya fahimta cewa Allah Allah ne kuma yana son bayinsa yanzu za a ce wannan mutumin ba ash'are inda ba ash'are ne ba zai ce Allah yana son wani abu ba kun fahimci wannan zancen to wannan shine ke karyata wannan magana cewa ka zo ka ce wai gama garin mutane duk mutane a kasuwannin su duk al'ummar musulmi mu musamman a Najeriya da ba Najeriya ba san ba ash'ariya bane in kaga ba ash'are malami ne a zauren sai ya yarda da wannan abu yana koyarwa an fahimci abin shi ne zancen da mana yake sai ce wal ammatu mafi yawan mutane aksaru ma tajidu indahum alfitratu su kuwa gama garin mutane mafi yawan abin da zaka samu a wurinsu shine fitra ko ba su karatu ba akwai abin da ginin asali din nan na tsayuwa akan gaskiya ya bar su a kansa suke da za a tambaye su za su faɗi abin da ke shine daidai ina ce kullum muka zancen fitra ina ba ku wani misali da malaman fitra da tarbiyya suke faɗi cewa da za ka samu yara jarirai guda biyu a haife su a ɓoye su a wani wuri ana ba su abinci ba wanda ya taɓe musu magana ran da za su fara buɗe bakin su su yi magana in sun kai iya magana ana sha gaya muku wannan in an tambaye su waye ubangijin ku me za su ce za su ce Allah to yanzu waɗannan idan da waɗanda suka koya musu karatu irin waɗanda ba su yarda da Allah ba ne ISIS ne waɗanda san ba su yarda da akwai Allah ba ma inda su ne suka koya musu karatu in suka tashi an tambaye su waye Allah ai za su ce babu Allah ko ashe kenan wannan tarbiyyar ita ce ta gurɓata asalin da an bar mutum akan asalinsa to akan gaskiya yake wannan shi ake nufi da fitra to mafi yawan mutane wanda ba su shiga karkashin wata tarbiyya ba mafi yawan abin da zaka samu a wurin su shine fitra din nan shi yasa har waccan mata ta kauye da muka yi zancen abin nan ya sunan shi arrazi da yaje ne sabur aka ce a fito ga fakhruddin razi ya zo ya rubuta littafi ya faɗi dalili dubu akan akwai Allah waccan mata take cewa ita ba za ta zo ba ba ruwanta da babu shakka dubu a zuciyarsa da bai rubuta littafi da zai bayyana dalili dubu akan akwai Allah ba ita ta gamsu tana kan fitra ta san akwai Allah to kaga wannan karatu ta yi ba ruwanta ba karatu ta yi ba amma ta san Allah yana nan to wannan shi ake nufi da wannan fitra din to duk al'umma mafi yawa in ka ce majoritin mutane in ka bar su mafi yawan su akan fitra suke ba akan aqidar ash'ariyya suke ba wa aktsaru ma tajidu indahum ko wannan ka samu fitar yace ko kuma mafi yawan abin da zaka samu a wurin su ma dalla alaihi dalilu abin da dalili ke nuni zuwa gare shi idan alimuhu in sun san shi sun taba ji a ayar qur'ani wani ya karanta larabci yanzu duk mutumin da yake ji ana karanta ayoyi yanzu ka je gun alaran momi ka kawo musu irin wannan zancen in musamman a ce alaran momi sun san ma'anar alqur'ani ya za a yi ka zo ka ce musu maganar da Allah ya faɗa ba haka take ba haka san ba su yadda da wannan abun ba to galibi mutum akan fitira yake idan yana jin dalili ya taba ji ar-rahmanu alal arshi tawa ya karanta zai tambaya menene wannan ar-rahmanu Allah ake nufi alal arshi tawa istawa ay irtafa'a yana sama al-arshi shikenan wannan maganar Allah ce a amintum man fis sama'i shin kun amince wanda yake sama wane ne ke sama sai faɗi abin da ba mai iko a kansa sai Allah an yi sifa bi kuma al'arba da irin waɗannan maganganun wane ne mai iya kisfe ƙasa in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala dalilai akan cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala yana sama suna nan birjik malamai kuma sun rubuta rubuce-rubucen su a kansu bal ba wai iya wannan ba hatta qudama'ul asha'ira malaman ash'ariyan nan waɗancan na baya mafi yawansu sun yarda da maganar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama ka karanta littafin al'ulu na az-zahabi duk ya jero sunayen su gaba daya ibn qayyim a cikin ijtima' al-juyush al-islamiyya duk ya kawo da sunayen malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza dukkanin su shi sa ibn jami'a ke cewa gwargwadon nisan malami da zamanin magabata gwargwadon nisansa da aƙidar magabata in ka kwatanta aƙidar ibn kullab ta fi kusa da aƙidar ahmad bin hanbal ko da aƙidar salaf da suka tabbatar da sifofi fiye da aƙidar abul hasan al-ash'ari da ya ɗauka daga baya in ka biyo kuma su ma malaman ash'ari haka su ba ƙillani sun fi kusa su juwani sun ɗan fi kusa da waɗanda su a maimakon irin su razi to su ba ne da waɗancan su abu ishaq shirazi da abu ishaq al-isfira'i ne dukkaninsu suna tabbatar da uluwin Allah a sama yake sauran siffofi irin su waɗannan asifatul da ake cewa abin nan asifatul fi'liya ko kuma asifatul ikhtiyariya siffofin da Allah madaukaki ke yin su suna da alaka da mashi'arsa in ya ga dama yayi kamar su muhabba dinnan su gabab da riba da sauransu waɗannan su ne mafi yawan asha'ira suka kore tun na farko amma magana cewa Allah yana sama duk malaman ash'ariyyan na can farko duk akan ta suke kuma yanzu nan ne to Allah mu dauki kyauta in dai mutum mai karatu ba shine za a layance masa da wani wayo shi yasa kullum ake cewa jama'a a zauna a yi karatu a yi shi da zurfinsa kuma a fahimce shi sai ce wa amma tafasilul masailil aqdiyyatil ash'ariyyati aw al maturidiyya amma bayani daki daki zuzzurfa a matsaloli na aƙida na ash'ariya ko na maturidiyya wa tafasilil masailil kalamiyya da kuma daki daki dai na bayani masu zurfi na maganganu na ilmil kalami awil mazhabiyyati ala ayi mazhab ko ma na kowace mazhaba hadhihi tahtaju ila ta'lim duk waɗannan suna buƙatar a ilmantar da kai yanzu shi abin ku ɗauki misali yanzu ko a harkar fiqh ba harkar aqida kawai ba dawo cikin fiqh littafan fiƙihu matsaloli da suke da zurfi yanzu idan ka zo ka ɗauki ahalari a kaga al-mukhtasar fil ibadati sunan littafin kenan da haka malam abdurrahman ya sa littafin sa suna muktasar ne takaitaccen littafi a babin ibada to in ka karanta shi ai za ka ga daban yake da a ce ka koma mu da wannan ko wannan abin da za ka ji ra'ayin wani malamin ne ba a gaya maka masu sunansa ba mafi yawan wajen tarjihi ra'ayin ibn qasim ne ibn shas ne wane ne da wane ne ashhab ne wane daga cikin manyan manyan malaman malikiya ra'ayinsa a wata a cikin littafai kananan nan ra'ayinsa aka rinjayar a nan a wani gurin kuma aka rinjayar da maganar wani ta yaya za ka san wannan ra'ayin wani ne ba na maliku ba ta yaya za ka san wannan daga hadisi aka ɗauko ba daga maganar maliku ba ai sai ka zurfafa a cikin littafai to haka nan wannan maganar take duk wanda ka ga ya santa to zuwa yayi aka koya masa wanda duk ba a koya masa ba ba zai taba sanin wannan harkar ta ilmul kalami ba domin ba ta dace da fitra ba abin da ya dace da fitra shine abin da yake cikin alkur'ani zaka ga mutum ko bai karatu ba zuciyarsa ta fi tabbatuwa kusa da wannan abun da yake cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa idza ullimaha laqanaha wa hafizaha fa'iza ullimaha idan shi mutum aka koya masa ita ko su waɗannan abubuwan mun gane abu? yauwa nan yana zancen fa'iza ullimaha shaksu idan mutum aka koya masa wannan ka'idojin ko bayanai daki-daki masu zurfi a kowace mazhaba to laƙanaha a lokacin zai laƙanci abin wa hafizaha kuma ya haddace wa idza lam yu'allamha gani in sai sa ya fata fa idza wa idza lam yu'allamha in ku ba a koya masa ita ba fa innahu sayarji'u ila ma yasma'uhu fil kitabi to za ku ga yana komawa ne zuwa ga iya abin da ya sani a littafi ai gurgurdan abin da ka sani dama gurgurdan abin da ka faɗa ko yawa au fi sunnati ko kuma a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ma yatluhu min alqur'ani ko kuma koma zuwa ga abin da yake karantawa na alqur'ani sai ce wa haza mujarrabun zahirun wannan abu ne da aka gwada shi aka gani kuma a bayyane ke ba ya bukatar dalili to duk mutane ka je ka zauna da su ka tambaye su akan sama saman matsaloli da kowa zai iya sanin zaka da yawa an san su kuma daga ina suka sani daga qur'ani ko hadisai duk abin da ya zurfi kuwa za ce wannan ai dama na malamai ne haka abin ki ko ba haka ba to haka wannan mazhabar take ta ash'ariya ba zai yi a dangana wa mutane na duniya gaba ɗaya a ce mafi yawan su ash'ariya bane wannan wanda ya faɗa bai yi bincike mai kyau ba in ku bayan ya bincike ya faɗa to ƙarya ya faɗa Allah ya kyauta sai ce lihaza na ƙulu don haka muna cewa innal ladhi yunasibu nasa wallahi abin da ya dace da mutane huwa alhanifiyatu samhatu shine addini na asali kuma mai sauki addinin gaskiya da ya tsaya akan gaskiya ya watsi da ƙarya kuma mai sauki shine alhanifiya kuma as-samha allazi yunasibu an-nas fi da'wati wanda ya dace da mutane a da'awa to kafin mu je nan maganar da'awa yanzu akwai maganganu da wasu suke yi in suna kwatanta wannan littafin da muke karantawa yanzu na waye asalin matanin na malam Muhammad bin Abdul Wahab ka je kitabut tauhid shi ma nasa ka je salasatul usul da muka baro a baya al-qawaid al-arba' الأصول الستة wannan kitab abin da sharhu kitabul iman duka waɗannan ini littafai na malam Muhammad bin Abdul Wahab zaka gansu sun siffantu da wata sifa cewa ba su da wahalar a fahimce su don me saboda dama nassi ne yake haɗowa kamar yadda al-Imam bukhari yake a cikin sahihinsa yace babi akan kaza kawai sai kawo maka hadisai wadda har malamai suka ce fiqhun al-Imam al-Bukhari ana fahimtar sa ne ta tarajim dinsa ma'ana a far abin nan tabwibi da yake topic topic da yake sawa to wannan irin sa ne malam Muhammad bin Abdul Wahab yayi yanzu sai kaje suna cewa wai ibn Abdul Wahab wai ba mai ilimi bane wai bai san komai ba sai kawai kawo maka aya hadisi ya wuce ilimin ne yasa shi ya san da suwa yake magana shi yasa ya sako kasa yake musu irin wannan abu shi yasa ba za ka gan shi ya je yana kallon la dakhil al-alam wala kharij al-alam wala abin nan wannan wa zai gane shi abinda shi yasa a zamanin sa shi malam Muhammad bin Abdul Wahab zama yake fa a masallaci kun ga salafatul usul din nan ai mun karanta shi yau shekara nawa da suka wuce wajen biyar ko ko ma shida wannan salafatul usul din haka zai zauna a masallaci yana karantawa mutane suna riƙewa yana laƙana musu suna haddacewa haddace shi ake tsofi in sun dawo daga gona an je yankan dabino an dawo an huta an sha ranar sahara su shigo masallaci sai zaunar da su yana koya musu waɗannan abubuwan kuma su ne direct abin da ake nema a gunka kai imani da shi kuma in ka mutu shi za a tambaye ka salasatul usul akan me ya gina su akan tambayoyin da za a tambayi mutum in ya mutu ya je kabari ko za a tambaye shi man rabbuka ko wa ma dinuka wa man nabiyuka akan haka ya gina wannan to idan ka zo ka gina ka dora mutane talakawa marasa karatu ka zo ka gina su akan falsafa ka kira koyar musu philosophy da ashariyanci me yi ta'awili kaza da kaza ai shine kaza wane ne zai fahimci wannan a cikin ammatun nasi haka ba addinin fitira bane addinin fitira shine wannan da kuke rena kuke ga nan ba ilimin bane Allah ya sa kun fahimci abin nake to ba laifi sai ke cewa fa'ida ulima halakanaha wa hafizaha wa idan lam yu'allamha fa innahu sayarji'u ila ma yasma'u amma gama wannan sai ce wali hadha naqulu inna alladhi yunasibu an-nasa fil huwa al-hanifiyyah samha mun wannan alladhi yunasibu an-nasa fi ad-da'wa abin da ya dace da mutane a da'awa wa fil bayani da wajen bayani inna ma huwa fitratul islam shine ka bi abin da ke fitrar musulunci duk inda zaka bi yanzu tsakani da Allah duk ran da muka yi magana irin mai zurfi akan wannan harkar ta ilmi kalamin da yawan ku ba sa fahimta haka ne ko ba haka bane amma in kai bayani daki daki daidai da hankali aka hada da misalai zaka kowa tashi yana jin daɗi ya fahimci darasin saboda me an yi magana daidai hankalinka to kuma wannan shine fitira shine addini mai sauki amma ka zo ka ce ga wani malami can ai malam ya kwakwalo abubuwa ya shiga nan ya fita nan ya ta jero ayoyi duk ba ku san ma'anar ayoyin ba in ma da ayoyin ne kawai ya kawo muku falsafa ya shigo da nan ya shigo nan ya tabaka misalan halitta an yi kaza an yi kaza sai ka tashi ka fita daga wurin nan ka dai zauna tabarrukan shi ne tabarrukan kawai dan ne neman albarka albarkar da Allah madauki ke sawa idan an zauna a majalisin ilimi amma maganar ka fahimta za ka yi aiki da shi wannan babu ita da haka wannan manhajin na su malam Muhammad bin Abdul da wasu suke ganin rashin ilimi ne yasa saboda bai je ya magana akan philosophy ba rashin sanin menene da'awa shine abin da yasa suke faɗin waɗannan maganganu to sai kice abin da ya dace da mutane a da'awa da kuma wajen bayani shine fitratul islam wa tauhidul ladhi la yaltabisu bil aqwali da kuma tauhidin da ba a takuɗa shi da maganganu ba ka haɗa mutane da alqur'ani yadda daga ka ce menene kaza yanzu da za kawo maka ayar ga abin da suka fahimta daga alqur'ani su malaman in aka samu tufka wani abin da ba zan ce masu tufka da warwara ba abin da za a iya ga kamar wata aya ta saba wata aya a faranti haka a zahiri in ka karanta za ka ga wani abu kamar ya saba wata aya aikin malamai ne dama dama aikin malamai ne ka koma gunsu su za su bayyana maka amma in kana mubtadi'i wanda yake fara karatu yanzu to dama a hada ka da ayoyi a hada ka da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine an taimaka maka ba a ce maka sai kayi philosophy kayi logic sannan zaka san abin da yake gaskiya ba sai ke cewa wa tauhidu alladhi la yaltabisu bil aqwali wa ta'rifat al kalamiyyah wal falsafiyya da kuma tauhidin da ba a takuda shi da ra'ayoyi da kuma at tafri'at ba ta'rifat ba at tafri'at da kashe kashe ashe abu kaza kashi kaza abu kaza kashi kaza in ka gama guda goma sha ɗaya ka zo mu gaya maka guda kaza ka haddace wannan in ba za ka gama wani ba sai ka shiga wannan duk waɗannan sauki ne ko wahala wahala ce to ba addinin fitra bane alkalamiya waɗanda ake yin su a ilmul kalami da falsafa wal khurafiyyati da kuma abubuwa ne na abinda hankali ba ma ya dauka na khurafa khurafa shine kaman canfe canfe yawa allati la yafhamu hannasu illa bi ta'limin waɗanda mutane ba za su fahimce su ba sai da ta'lim yace waɗannan sam sam sam ba su ne hanyar da suke daidai ba sai ce wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya da yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitrati wannan tunda mun faɗi wannan hadisin bari mu tsaya akan sa dama mun faɗi shi makon da ya gabata ko yawa kowanne abin haihuwa ana haihuwar sa ne akan fitra fa abawahu iyayensa yuhawidanihi su ne suke mai da shi ba yahude au yumajjisani ko su mai da shi ba majusi au yunasirani ko su mai da shi ba nasari ila akhiril hadisi har zuwa ƙarshen hadisi din wannan maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce mata wani abu sai gaskiya gaba ɗayanta gaskiya ce to wannan maganar gaskiya ce cewa mutane sun fi ka haɗa su da fitra kana haɗa su da fitra insha Allah za ka ɗora su akan hanya kuma ɗorawa akan fitra nan shine addini mai sauki duk wanda yake akwai a waɗannan irin zaurance da wahalhalun da ba za a fahimce su ba to wannan hakika bai dace da fitra ba bai dace da addinin da a kira shi mai sauki ba don haka ba shine alhanifiyatu as-samhatu ba muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan alhanifiya as-samha Allah ƙara mana ilimi ilimi mai amfani Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu a hanyar manzo Allah subhanahu har zuwa ƙarshen rayuwar mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik